الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي biyu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya darasi na ashirin da uku a cikin wannan littafi mai albarka مختصر زاد المعاد نا شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب zamu dora kan inda muka tsaya a cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadarsa da mu'amalolinsa ملائكي فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى wannan wani fasali ne da zai mana magana akan shiriyar annabi sallallahu alaihi sallama akan sallar walaha a hausa hausawa suna cewa wai sallar tsofaffi amma babu wata sallah da aka ware a musulunci wai wata tsofaffi ce sallawala za mu yi bayanin shar'antuwanta kuma da annabi ya zo bayani bai ware ya ce sai tsoho zai ba ko tsohuwa so sallah ce ta musulmi gaba ɗaya wanda yake sha'awa ya yi kuma sallah ce da annabi ya ce masu komawa ga Allah su suke yin ta wanda Allah ya ce muke suna sha'awar su koma ga Allah lami lafiya al'awabin su ne suke ta duka karatun mu yau in Allah ya sa da zai tike ne akan sallawala mala yace rawal bukhari fi sahihi an aisha ta qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli subhata ad-duha wa inni la usabbihuha وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ولمسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء فقد أوصى بها وكان يستغني عنها بقيام الليل قال مسروق كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغه فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فائلين ففي بيوتكم وقال سعيد بن جبير إني لا أدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن تكون حتما علي وكان من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد وربما قال في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود ولا تشهد ولا سل ولا تشهد ولا سلم البتة وصح عنه أنه صدر في ألف لام تنزيل وفي صاد وفي اقرأ وفي النجم وفي السماء إذا السماء انشقت وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتين مالين bayan ya kawo magana akan sallar walaha wadda ita ne babin da ya yi dan shi sai kuma ya shigo da magana akan sujudu shukuri wata sujada za mu yi bayani akan ta insha Allah da kuma sujudu tilawa sujadar da idan mutum yana karatun Qur'ani zai yi su na farko ya ce Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa daga Nana Aisha Allah ya mata rahama tace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha ni tun da nake ban taba ganin annabi yayi sallah walha ba in ji wa in ji Aisha ku rike wannan maganar dan akwai fafatawa yawwa amma tace wa inni la usabbihuha amma ni ina yi amma da ido na in ga annabi yana sallah walha ni ban taba gani amma fa ni ina yi wannan riwayar bukhari ne ya ruwaito ta kitabut tahajjud bari mu ƙara gaba idan ka je cikin sahihaini bukhari da muslim riwayar abu huraira shi kuma abu huraira ya ce ausani khalili bi siyami talatati ayyami min kulli shahr badadi na masoyina assalamu annabi kenan shine badadin shine masoyinsa abu huraira yace yayi min wasiya da abubuwa guda uku Allah ya sanya mu cikin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam kowane wata na rinka yin azumi kwaya uku na nafila kowane wata ya in ka ga dama ka haɗe su kai kwana uku ka jera azumin nafila ka gama in ka ga dama ka raba ka yi ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta amma ba shar'anta aka ce dole goman farko ɗaya goman tsakiya biyu goman ƙarshe uku ɗaya uku a yanda ka ga dama kaga sai ce min kulli shahar wallahi da za ka ɗauki wannan sunan da za ka ji daɗi ƙwarai da gaske akwai waɗanda ba sa iya yin azumin litinin alhamis ba sa iya yi la'alla rashin lafiya la'alla yawan uzurori na rayuwa la'alla la'alla la'alla to in ba za ka iya wannan ba ɗauki wannan yana da sauƙi kawai a kowane wata ka yi azumi waya uku na nafila kowane ɗaya Allah zai baka ladan azumi goma a bisa ka'idan alhassanatu bi ashri amsaliha kaga kenan kana da azumin wata guda cir in ka kyautata niyya to lalle kam annabi ya kira abu huraira ya masa wasiya ya ce masa ka rinka yin wannan kai ma ina maka wasiya ka rinka yin wannan azumi duk wata duk lalacewa kai azumin nafila kwaya uku a duk wata daya akwai fa'ida abu na biyu warakatai duha idan daidai lokacin sallar walaha yayi za mu yi bayani lokacin sallar walaha kaɗan yanzu to ana so kai raka'a biyu ma'ana kada ka bari lokacin walaha yayi maka insha Allah ba sai ka ɗan yi raka'a biyu kawai abu na uku wa an utira qabla an arquda annabi ya ce mun ya abu huraira ka yi kokari ka rinka yin wuturi kafin ka kwanta bacci kai sallah kai wuturi kafin ka kwanta bacci yace wannan annabi ya yi masa nasiha da wasiya hadisin imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan rakatai duha ya ce biyu mana at least kenan mafi karanci biyu amma ba laifi mutum ya kara ya hudu ya kara ya yi shida ya kara ya yi kaza da sauransu bayan nan wannan wuturi kafin a kwanta bacci la'alla mutum yana da wuridin da ya saba yana yi cikin dare yana in yi bacci ya tashi ya yi to ba dole ba ne sai ya yi wannan wutarin kafin ya kwanta za ka iya nafilfilinka kafin ka kwanta za ka iya barin na daranka sai cikin dare karfe uku uku da rabi karfe hudu hudu da rabi ka tashi ka tafafatawa amma an samu sayyidina abubakar wani lokacin yana yin sallolinsa na dare bayan isha'i kafin ya kwanta bacci aka tambaye shi yace saboda ina gudun karban tashi ba yana iya samun uzurin makara a matsayinsa na dan adam so kana da zabi ko dai kai wutarinka tun kafin ka kwanta ka gama sallolinka na dare kai kwance ka ka sha baccinka ko kuma ka yi baccin ka huta ƙarshen dare ka tashi kai wannan kuma shi ya fi falala mun gama wannan ko hayya wali muslimin an zaid bin arqam marfu'an riwayar muslim daga zaid bin arqam riwaya ce marfu'iya ma'ana annabi ne ya faɗa salatul awwabina hina tarmidu al-fisal sallar masu komawa zuwa ga Allah kaji dai an ce ma wani ya koma ga Allah ka san wato bawan Allah ne lokacin da yan maruka alfisal ya'yan maruka dan maraki yan maruka jam'in dan maraki in sun dan ji zafin rana suke dan daga kafar su haka lokacin da rana ta dan fara yin zafi ko a cikin yashi ko ƙasa za ga suna dan dage kafar saboda rana ta dan fara zafi masu lissafi suka ce wannan lokacin ka iya cewa irin tara tara bayan tara ne dole sai ya zama bayan tara a lokacin ne zaka ce rana ta fara zafi lokacin da ka dan dora hannunka a ƙasa zaka ji ta dan fara dumi tara tara da rabi goma sha ɗaya sha ɗaya da wani amma wannan cikin sallah ne amma farkonta daga tara zai isa sama kaɗan zuwa goma to wannan shine lokacin sallar walaha kukula ba wai bayan sallah asubahi in rana ta fito ne kawai lokacin sallah wala ba asali lokacin da annabi ya ware mata irin gari ya waye sha tara ta yi rana ta dan fara zafi kaɗan to lokacin ake yin sallar ba wai mutum ya zauna a masallaci bayan asubahi kawai da ya ga gari ya yi sha ya tashi ya sallah wala ba ba shi bane wannan kuma salatu shuruq ake cewa salatu shuruq ma'ana sallar da ake yin ta idan rana ta fito akwai ta daban ne ita kuma wannan amma sallah wal haga lokacin da kuma lokacin ta yana karewa ne lokacin da rana ta kai tsakiya kamar sha biyu bai kamata mutum ya sallah wal ha bayan karfe sha biyu ba in dai sha biyu ta yi to wal ha ta kare za mu zo mai magana akan adadin rakoyinta insha Allah yanzu can na na Aisha ta ce mana wata ga annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira kuma ya ce mana annabi ya masa wasiya ya rinka yi so akwai sabanin malamai mai karfi dangane da yin sallah wala haƙoƙin yinta za mu karanta su mu bayani don saboda kada wata rana ko ta ila ka ji wani malami ya ɗauki wani babin ya riƙe wuta a kai kuma za mu faɗi abin da yake rajihi abinda malaman musulunci suka rinjayar shine fassara maka hine yashtaddu harrun nahar lokacin da rana take tsanani take fara tsananta zafinta fatajidul fisal harrar ramza yan maruka din yan dabbobin sai su rinka jin zafin yashi da ƙasa ko in ka dan sa ka hannunka a ƙasa zaka ji dumi faqad awsa biha annabi yayi wasiya jama'a ay sallawa laha وكان يستغني عنها بقيام الليل ابن القيم yake cewa an ruwaito wani lokacin annabi yakan wadatu da barin ta saboda yayi qiyamul layl ma'ana wani lokacin yakan bata a makofin qiyamul layl ma'ana in yayi qiyamul layl sai gaba su yayi ba Masruq ibn al-Ajda al-Hamadani yake cewa mun kasance muna yin musalla a masallaci kunna nusalli fil masjidi فنبقى بعد قيام ابن مسعود muna sallah masallaci tare da malamin Abdullahi bin Mas'ud amma idan Abdullahi bin Mas'ud ya tashi ya tafi gida shi in ya idar da sallah ya gama azkar din sai ya tafi gida to mu kuma sai mu ci gaba da zama a masallaci ka je yadda bayan Allah suke bautawa Allah thumma naqumu fa nusalli duha a masallacin sai mu tashi mu sallar walaha fa balagahu sai labari ya zo masa mashiwa Abdullahi bin Mas'ud ai mutanenka kana fita kana tafiya gida sai su tashi su kama su ta sallar walaha a masallaci da asuba فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله sai ce ku me yasa kuke dora wa mutane nauyi wanda Allah bai dora musu ba ya za ku zo ku tayar da ku kirkiri wata sallah bayan sallah asubahi kuna ta yi sunan walaha kuna dora wa mutane nauyin da Allah bai dora musu ba in kuntum fa'ilina labudda ko in kuntum labudda fa'ilin idan har ba makawa sai kun sallah wal nan to sai ku jira idan ku gama askar kun kuka koma gida fa fi buyutikum sai ku sallah wal harku a cikin gidajen ku kenan Abdullah bin Mas'ud anan yana so ya kore mana kokarin mayar da sallar walaha a cikin masallaci kun fahimce ni kuma galiban gaskiya lokacin da din sai ana gida da safe ko ana ofis ko ana kasuwa tunda dai an baro masallaci sallah asuba an gama rana ta fito da ga kusan ba kowa a masallaci to ranar nan ta fito karfe 8 tara tara da wani abu kaga ai galiban kowa yana gida to shine ce in har za ku yi ta ba sai kun tsananta wa kanku kun rinka zama ku hana kanku fita daga masallaci wai sai kun yi walaha ba ha ku bari ku rinka yi a gidajen ku kuma kar ku manta yin sallah a gida raya gida ne yin sallah a ɗaki raya ɗaki ne kada ku mai da gidajenku kamar makabartu makwantai su ne ba a yin sallah a cikinsu haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam sallu fi buyutikum wala tattakhiduha qubura ku yi sallah a cikin gidajenku mana ij'alu qistan min salatikum fi buyutikum ku sanya wani kaso na sallolinku da kuke yi na nafilfili a cikin gidajenku abu na gaba kuma ya tabbata inda mutum da yake ibada yake sallah to zai samu shaidar wurin ta inda kake sallah zai maka shaida kana sallah a wurin kuma akwai tarbiyyar iyali iyalin ka zaga suna yi ko yaya yaran ka za su tashi wallahi muna tunawa da muna yara kaza yanzu ni dan nan gane da shekaru na amma ina tuno ina yaro karami karami sosai ina tuno lokacin da nake tuno mahaifina in ji ya tashi tsakar dare da buta hatta butar da yake alwala ina ganin ta yanzu a kwakwalwata ina tuno wannan lokacin in ji yana ta sallah yana ta sallah yana ta sallah ni ina a yanzu na ina tuno wannan to kenan kaga yana da kyau ka kafa alheri a gidanka yaranka su san cewa kana alheri ɗazu din nan a wayata zan fito dab da zan fito nan ban san zan yi wannan magana ba wani ya turo mu wani karatu da muka yi karatu na ne nan na nan makar sallacin ne sati biyu da suka wuce sai na buɗe haka ina duba sai yaro cikin yara na irin wannan sai ce sai zo ya taɓa kafa na ce kai malam mai tafsiri wallahi malam ɗazu din nan kai malam mai tafsiri kai ne a nan yaron duka bai wuce shekara uku ba irin wannan yaron ne kai malam mai tafsiri na ce a yanzu wannan yaron ya san tafsiri to kaga ko mutuwa ne dai ya je bada labari ce yana tuna babansa yana tafsiri to shine amfanin ku aikata alheri a cikin gidajen ko kaga yaro watar ya tashi yana sallah yana wani yanayi na sallah sai shi haka babana yake mana ya ga baban shi yana yi to kaga in kida ya ji ana yi haka zai yi ko ba ka bane in ashar ya ji ana yi wa tsohuwar sa haka zai faɗa ya ce ni ma na ji babana yana yi wa tsohuwar kaza to shine amfanin ku dasa alheri a gidajen ku sallan nafila ne karatun qur'ani ne matan ku suna gani bariya bane a'a gidan ne kuke so ya tashi da wannan tarbiyyar amma irin wani tarbiyyar da muke tashi da shi ba ma zuwa sallar jam'i ƴaƴanmu ba sa zuwa sallar jam'i ba san muhimmancin ba matanmu ba san muhimmancin ba mutum ya kwanta a cikin iyalansa wajen mutum ashirin ana ta kiraye kiraye sallah da asuba mutum bai zai tashi ya fita ba in an yi magana wai ya gaji ya dawo da kasuwa ya gaji akwai gajiya a gaban ka wallahi a kwarai kuwa akwai gajiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ranar da ka kwanta a kabari ka shekara ɗari uku ba ta ci kiyama ba shekara dubu dan Allah kaɗai ya san in mun kwanta a kabari Allah kaɗai ya san shekarun da zamu ko akwai wanda ya sani waɗanda suka riga mu mutuwa suke kwance a kabari laifi suka yi wa Allah Allah ya kashe su da wuri yanzu kai ka san cewa shekara nawa za ka yi kafin a tada kiyama to ka san yaya kabarin yake akwai gajiya wallahi akwai gajiya daɗinka sauƙinka a kabarinka idan ka tafi a sa'a ka tafi cikin ni'ima mala akwai wanda zai shekara dubu a wannan ramin ba ma dubu ɗaya ba to Allah da ya san ma shi duniya za ta kare ba ga shi ana ce mai muna mutuwa ba muna cikin tsakiyar burin ko muke mutuwa ko to kuma haka Allah zai ta yi a taso wasu su girma su haihu su yi jikoki su mutu jikokinsu su girma su haihu su mutu ana kashe waɗannan ana tada waɗannan ana kashe waɗannan ana tada waɗannan kaga wannan masallacin za a yi ta sallah a cikin sa insha Allah illa masha Allah zaka zaka kai lokacin da baka zuwa zaka kai lokacin da an dauke ka binne ka a kabari wasu ne za su rinka zuwa su ma za su gama lokacin sai a ce ai wannan shekara kaza a nuna masallaci a ce ai wannan masallaci ya shekara 500 yanzu aina alladhina yusalluna fi ina waɗanda suke yin sallah da a cikin masallacin suna ƙasa a kwance ina so ku gane suna ƙasa wai me ƙasa suna cikin wannan kabarin da baka so wannan wurin matsatsi marar daɗi wannan wurin mai duhu mai cike da aljanu da gafiyoyi da beraye duk gatana duk matsayina ina da babban gida ina da babban daki ina da mota mai kyau ina da kaza ina da kaza yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iktirabi haka za a dauke ka daga katan benanka daga katon falonka daga katon gidanka a kai ka bai turab gidan ƙasa fayuza sai a sanya ka a ciki majura abun ƙauracewa ‘ya'yanka su guje ka matanka su guje ka dama mata kan ba za ma su je ba duk kukansu a nan za su tsaya ba za su je makabarta ba har kiyama ta shi watakila matar kama ba za ce kabarinka ba tunda ba su saba suna zuwa ziyarar kabari ba shine mahjura amininka ya tafi ya barka amininka ya tafi ya barka inda da ranka kana raye ya tabbatar wani yana wannan wurin a zaune shi shi kadai zai zo ya ce wani zo mu tafi gida wani barin ta kama da barin zo dauke ka a mota amma kaza amma yanzu yana shi da kansa zai tafi ya barka ba yanda zai yi da kai shi ne mahjura ɗanka da yake son ka baba baba baba shi za a zo a ce ina kake zo ka kama shi a zurma ka a cikin kabari shi zai sa ka ya dora maka tukunya ya kwaba kasa ya lafka ma a ɗauko ganye a saka a binne kuma su wanke hannunsu a kanka su wanke hannu a kanka in an gama binne kabari ba akan mutum suke wanke hannu ba shikenan yanzu zai yi wani ya zo ya wanke hannu a kanka Allah liba ma bargo ne ya zo ya wanke hannu a kanka duniya kenan wai ana so a gaya ma ka gama cinta ka cinye taliyar ka kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so shi yasa malam mu yi ibada mu ba abu mai daɗi irin mutum ya je yana bauta Allah ka ta karanta Qur'ani Allah yana tara maka lada ka ta salatin annabi bila adadin ba sai sun baka dogon carbi kana irgawa ba yi ta yi kawai ka ta sallah sallah wala hannan an samu dama a ofis ne ba wani abin da kake yi ta yi raka'a biyu raka'a hudu karshen ta raka'a takwas a kasuwa ne ba kasuwa ba wani abu shin fada sallayar ka a cikin shagon kai ta zabga sallah Allah kawo ciniki wai kuwa a wurin sana'ar ka dai ta hannu ka dan samu faraga yi wallahi taro kake wa kanka ɗazu muna yin karatu da azhar muke karanta a cikin hadisi annabi yana faɗa malamai suna yi bayani akwai wani wuri da Allah ya tanada a sama duk aikin da mutum ya yi bawa kofofi ne guda biyu manzan Allah yake faɗa kowane mumini yana da kofa guda biyu kofar farko duk aikin alheri idan kai ta nan wannan kofar ake shiga sai a ji wato mustaqirrul ko mustaqirrul a'mal ake cewa duk aiki alheri in ka je sai ana ana rubutawa Allah ya ce mala'iku ku ta tara mai sadaka ne ku rubuta masa ko sadaka kai fa sai an haura da ita saman bakwai can kai wajen Allah a rubuta a littafin ka kowannen mu yana da wannan littafin banda na duniya fa da mala'iku suke rubutawa akwai wani kuma mustaqirrul a'mal ake ce da shi sadaka ce kai sallah ne kai salati ne kai tuba ne kai kiyamun laili ne kai sallah walaha ce kai karatun qur'ani ne kai duk abin da kai sai a ta hawa ana rubuta Allah ce ku tara mai ɗaya kofar kuma duk arzikin da Allah ya rubuta ma za a baka to ta wannan kofar ake biyo maka da shi sai Allah ce mala'iku ku biyo mai da arzikin sa tana to su kuma sun sauko duniya akwai akwai mustaqarrul arzaq inda arzikin dan adam ake tara shi kamar wata wata kwantina ne kamar wani wani wani store ne kamar wani wuri ne na ajiya duk arzikin da Allah ya rubuta ma za a baka sai ta rubuta ana ajiyewa a gurin ana dauka ana baka ana dauka ana baka kadan kadan ala hasab shekarunka har zuwa lokacin da ajalin ka ya kai karshe za a duba wannan dakin arzikin duk arzikin naka ya kare sai ya ce to shikenan arzikin sa ya cinye ya kare sai ka mutu idan ka mutu to wannan kofofin guda biyu sai su yi ta kuka sai su ta kuka su ta kuka su ta kuka su ta kuka saboda me wannan bawan Allah an daina kawo aikin alherinsa wannan bawan Allah an daina saukan masa da arzikinsa kowane mutum mumini guda daya to shi yasa akwai bukatar mu fada da hannun jari wajen yin aikin alheri na sha gaya mana a karatu duk dan kasuwan da ya zama cikakken dan kasuwa baya wadatuwa akan kasuwanci iri daya yana yi yana tunanin da ya ga wata harka zai samu sai da ɗayi in ya ga wata harka zai samu sai da ɗayi to shine za ga ko da an samu matsalar kasuwa ta ɓangare kaza sai ga shi bai da damuwa saboda yana da hannaye da yawa to kai ma kar ka dogara da wata ibada guda ɗaya da kake yi kai wancan yau kai wannan kai wancan yau kai wannan Allah bai karɓi wannan ba to ya karɓi wancan in bai karɓi wancan ba to ya karɓi wannan a ji ka wajen taimakon marayu a ji ka wajen kulawa da makota a jika wajen taimakon gajiyayyu a jika wajen yawan sallah da daddare a jika wajen karatun qur'ani ba a barka baya ba a jika wajen zuwa neman ilimi a jika wajen kaza malam ka raba wa kanka ayyuka da kwarai insha Allah ina maka albishir za ka yi farin ciki in ka mutu kuma ka duba gatan da Allah ya maka irin ka ku nawa ne yanzu a duniya ka duba garin ku kawai ka duba hayaniyar garin ku ka ga irin ka irin ka wanda suka tsaya a hanya irin ka guda nawa ne wannan zai nuna maka riba ce Allah ya baka kwarai kuwa da yawan mu yanzu zaka ga Allah ya rufe asiri wala in ka je wani gurin inda kake sai ga ba ku da yawa irin ka bal ma nuna ka ake ma in ana magana mutane kirki sai a ce ga ustaz can mana saboda ba ku da yawa kai nuna ka ma ake ka ga mun cuci ahlul khair so ka yawaita yi Allah ne ya zabe ka insha Allah kana cikin mutanen kirki amma fa ba a samu aljanna malam sai an wahala ita ce gaskiyar magana kamar yadda duniyar nan ba wallahi ba ka same ta ba sai ka ci kwakwa ko wallahi ba za ka samu aljanna ba sai ka wahala na'am akwai wanda suka same ta ba su wahala ba tabbas akwai wanda bai taba yin sallah ba amma ba su da yawa bai taba sallah ba yana musulunta ya mutu ya je yaki kuma ya samu aljanna amma ni da kai tun da Allah ya rubuta mana muna nan to sai mun fafata kar ku gaji da bautawa Allah kar ku gaji da yawan salati kar ku gaji da yawan tasbihi kar ku gaji da yawan kiyamul laili kada wani wata rana shedan ya gaya ma cewa ai kai da yawa ka bari wataƙila ajalin ka ya kusa baka sani ba malaria za ta kashe ka ulcer sai ta kashe ka abinda baya kisa ma yanzu yana kashe mutane sai ce to koyi a gida sa'id bin jubair yake cewa inni la ad'u salata duha wa ana ash-shahiha nakan bar sallah walha amma ina sha'awarta wai me yasa suke kawo wannan nasoshi duk suna so suna muka ba wajibi bane sallah ce ta falala sallah ce ta ganin dama sallah ce ta ra'ayi amma masu neman kusantar ubangiji su suke yinta makafata an takuna hatman alayya ina jin tsoron kar ta zama wajibi a kaina ina so sai in dan hakura in kiyinta dan kan na mai da ita wajibi to a nan gurin kafin mu dawo mu yi magana akan sujudu shukuri da malam ya kawo akwai maganganu na malamai da yawa a dangane da yin sallar walahan nan ko kuma kar a yi ta waɗanda suka ruwaito hadisai da suka ce a yi hadisan da suke nuna yin ta da kuma waɗanda suke ganin cewa annabi bai yi ba sallallahu alaihi wa sallam za mu fara da farko waɗanda suka rawaito cewa annabi ya bar sallah wal ba ga dalilan su nan Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihin sa wanda muka faɗa na na Aisha ta ce ni dai ban taba ga annabi ya yi sallah wal ba amma ina yi to amma alhamdulillah cewa tana yi din ma dai ya isa ya nuna maka wani abu ne dan ku ai ba da kaza ce ba wato ana so ne karka ji a ranka wai dan an ce nana aisha ta ce bata ga annabi yana yi ba ka samu rauni ai annabi ma bai yi ba a'a akwai abin da bai yi ba din tabbas din bai yi ba kamar yanzu misalin rakoyi biyu da ake yi an kira magariba kafin a tada magariba shi ya ce a yi amma shi ba ga yayi ba watakila yayi ba a gani ba watakila yayi tafiya yayi ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi ku rinka yin sallar nafila kafin magariba ku rinka nafila kafin magariba sai ce da na uku sai ce liman sha'a hadisin muslim wanda ya ga dama to wani zai ce tunda ni ban ga annabi yana ba ni ba zan yi ba la wataƙila yana da uzurin da ya sa bai ba akwai hadisi na muwarriq al-ijli yace ya ce wa ibnu umar a tusalli duha an tambayi abdullahi dan umar shin kana yin wani sallah wala qala la sai ce ni ba na yi qultu fa umar sai shi muwarriqul ijli sai ce to babanka Umar fa qala la sai ce a shi wannan yana gaya mu abin da ya sani qultu fa Abubakar sai mai riwaya yace mai tambayin sai ce to Abubakar fa qala la yace a qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la kishi shi mala saboda yaji Aisha ta ce kaza akwai wata riwayar ta Ibn Abi Layla yace ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني babu wani mutum guda ɗaya da ya ba mu labari cewa annabi yana sallah walaha in ban da ummu hani to ummu hani dai ita ta ba da labari ta ce annabi yayi ka duba wani ikon Allah wata sunna duk Allah ya koye ta ga waɗannan mutanen ba su ganta ba amma ummu hani ta gani فإنها قالت إتكم تاشي للي إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ranar da aka yi fato maka annabi ya shiga gidanta ka duba fa yaƙi aka je fato maka amma bai ba sallah wala ba yayi ta ashe yana yi kenan ko ne ba gani ba tace kawai sai naga faktasal ya wanka wa sallah samani rakat naga yayi ta nafila da rana yayi raka'a takwas tace amma fa ni ban taba ganin wata sallah da manzon Allah yake ta da sauri sauri ba irin wannan sallar yayi biyu ya sallama ciki shaf shaf haka dai ba fa irin taka ba shaf shaf yau kada kada zo a ce abin nan na muku ne dan yadda za ku gane yawa mana a sauƙaƙe to amma tace ghairu annahu yutimmu ruku'a wa sujud na lura shi yana cika ruku'i yana cika sujada kenan ta ga yayi raka'a nawa takwas a sahih muslim abdullahi ibn shaqiq ya ce na tambayi aisha shin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ta ce la illa an yaji amin maghibihi to kaga riwayar muslim ko ta dan mana kari wani abu aka ce aisha annabi yana sallallahu alaihi ta ce a'a sai dai in ya dawo daga tafiya to nakan ga yana yin irin wannan sallar ta daidai lokacin walhadin to ita ma dai ta fara kullo da abubuwa kenan sai aka ce to ko kin taba ganin annabi sallallahu alaihi sallama yana hada tsakanin surori a sallah ya karanta wannan sura in ya gama ya tsallaka ya dada hada wata sura ya hada sura biyu sura uku a sallah ta ce e amma fil min al mufassal sai dai daga cikin surorin kananan surori al mufassal al mufassal daga qaf zuwa qul a'udhu birabbin nas ko kuma daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu birabbin nas daga wannan ka gangara kasa an ruwaito annabi yakan iya hada waya biyu waya uku yana yin sallah dan kada wata rana ka ji limaminka ya gama alamtara ya gangaro ya shiga inna a wannan li'ilafi ya shiga a raicen da yuka zai din ka ce wannan ya aka zo da sabon abu a ba laifi ba ne duk ƙur'ani ne ai ko ba ka bane ba kamar yadda ya halatta karanta aya biyu aya ɗaya ko rabin sura ko kwataɗin sura ya halatta kuma ka haɗa surori guda biyu ina fata ana fahimta yawwa to wannan kaɗan daga cikin waɗanda suka ruwaito cewa annabi bai yi ba kenan to waɗanda suka ruwaito annabi ya yi kuma har ma suka faɗi adadin rako'in kuma ga su akwai sayi muslim akwai nana aisha ga wata riwayar kuma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salli duha arba'an wa yazidu masha Allah to ya zamu da wannan riwayar da ta ce bata ga yana yi ba kenan wannan dawowa daga tafiyar da ya yi illa ne ji amin maghibihi ta karanta in yayi tafiya ya dawo yana me yana yin wannan salloli har ma raka a hudu a buhari da muslim ummu hani ta faɗa cewa annabi ya yi salatu duha mun gaya muku kaga wannan hujja ne imam al-hakim ya fitar a cikin al-mustadrak daga anas dan malik shi anas yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah salla fi safarin subhatat duha nafila sallah wal hanikam na gani annabi yayi tafiya ka duba saboda muhimmancin ta ma yana tafiya ma yana yi wanda rakawoyin da muka sani na rawatib salloli na nafilfili na rawatib na bayan farilla kafin farilla bayan farilla yana ma sariyar da su in yayi tafiya amma kaga Anas yace na ga annabi yana yin sallah wal lokacin yayi tafiya raka'a takwas yana juyowa ya kalle mu ya ce to ni na yi sallar kaunar rahamar ubangiji da jin tsoron azabarsa kuma na roƙi ubangiji na a cikin sallar nan abubuwa wato guda uku yana idar da sallar wala har ya gaya musu wannan duk a sallar wala aka samu wannan hadisin ya ce a cikin sallar nan na roƙi ubangiji na abubuwa guda uku ashe idan mutum ya sallah yana addu'a yana roƙon Allah kenan shi yasa in kana da wata bukata a karan kallah sai ka sa ta a cikin sallah wallahi malam wani sirri ko zai yi wahala wata bukatar ka da kake so ka sa ta a cikin nafilfilin ka kaga Allah bai biya maka ba sa in dai kana da wata bukata mai muhimmanci ka tarfafi sallah kawai yanki dare kwarai kuwa sai ta lokacin sallar farilla an yi an gama ka zuba bukatunka a cikin sallah ina gaya maka insha Allah da wahala sai dai in Allah ya hana ka wannan abu ya baka wani abu makwafinsa amma duk abin da ka sashi a cikin sujjada kana sallah kana gaya wa Allah insha Allah sai ka ga ka same shi so wani sirri ne ba kowa yake ganewa ba ku yi yanzu wani yana nan ya samu damsul basira shi baya iya sai dai ta bada kuɗi ya ce a masa haka ne bai iya ba ba su koya masa ba sun koya mai in yana bukata ya kawo kuɗi za a yi mai haka ne mana kawo ai maka amma ba za su ce ka tashi kai ma bawa ne muhtaji yanki dare alaji karfe uku ka hana kanka bacci kai sallah kai nafila kai asuwaki ka karanta qur'ani ka daga hannu ka ce ga kayana ne ya makale Allah ina so ka fito min da su sai su ce a a ka zo a yi maka addu'a na'am yana da kyau wani ya yi maka addu'a wannan abu ne mai kyau wani ya maka me addu'a amma kar ka yadda wani da zai ma addu'a kai kuma ya hana ka tashi kai wataƙila wallahi ka fi shi tsarki a wajen Allah wallahi wasu kazaman da ake ba su su yi addu'ar wanda suke cewa su yi addu'ar wallahi sun fi su kusanci da Allah kai ne in ka daga hannu ka roki Allah billahi azimu sai Allah ya fi biya ma bukatar ka akan wancan da ka kaiwa matsafi maciyin haram shi ma zaune boka ka kaiwa boka ya ma addu'a boka boka shine ma addu'a saboda ya iya tsafi ya za a yi zama yana tsarki a wajen Allah amma sirri ne ba kowa yake ganewa ba ku yi sa a yi muku addu'a ba mu ce kar ku ce a yi muku addu'a ba amma kuma ku tashi da daddare ka sa sun sauke ma qur'ani a kofar gida kuma kana kwance kai da matarka ka rufe kofa alaji kana ta share bacci baka san ma har sun zo wannan jimi ya zahawa tun daga bakara kana kwance baka sani ba ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiqu anil hawa wahayyuha allamahu shadidul quwa kana kwance kawai sun gaya maka zaka samu na banza ku daina mai da kanku gida dawa Allah ya baku wayewa ka tashi ka roka ka yi azumin nafila alaji ranka ya dade wa excellency ka yi azumin nafila komin matsayinka da girman ka kana bukata wajen Allah yi azumin litinin alamis ka roki Allah ka ce kujeran nan kana so idawa ma da ita ko ba ka bane ba shi ke ba Allah ba da hakuri ko yace na roki Allah abuwa guda uku na yi wannan bayanin ne don in gaya mana manzan Allah da kansa yana tashi addu'a kaga shi kowa girma ko ya gana ma zai ce sabai almajiransa ne duk kuje ku yi ta addu'a amma yana tashi yayi ina so in kulla alakar ku da ubangiji ne cikin dare in kulla alaƙar ku da ubangijinku a cikin sujada ka ji kana son Allah kullum ka roƙe shi ya baka sai ka ji kana son sa ka shiga cikin kunci ka kama Allah sai ka ji kana son Allah amma suka nuna maka a'a sai dai ka ta kashe kuɗi kana tura can kana yin wancan kana yin wancan Allah sa albarka Allah karɓi addu'o'in da ake yi amma dai ina baka shawara ka ringa dan tabawa kai ma da zai fi maka yace na roƙi Allah abubuwa guda uku ya bani guda biyu hana ni daya Allahu akbar annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam in wannan yana nuna wani abu kenan kenan ba sharadi bane kai ma duk lokacin da kace sai Allah ya baka din sai ya baka zai iya baka yanzu zai iya hana kai bari sai bayan shekara biyu ya baka ko goma ko ashirin sau da yawa akwai abun da zaka roƙa ka ma manta ka roƙe shi bayan shekara bakwai sai ga Allah ya kawo maka wannan abu ka ma manta kai wa Allah kirari akan wannan abu har ka manta ka tsallake shafin sai a dawo maka da wannan abu kuma sai ka ga cewa kai wallahi yanzu da aka bani abun nan ya fi mun amfani sama da da an bani shi a wancan lokacin na farko ya ce na roƙi Allah kada Allah ya kalakar mun da al'ummata da tsabar fari da yunwa daga hannu ya ce ya ubangiji shi alfarmar da za ka yi min akwai al'ummomin da suka gabata ka halakar da su da fari da yunwa shukran da fari da yunwa amma ni ina roƙon al'ummata kada a kashe ta da fari da yunwa kar ai Allah ya ce na karba so ina muku albishir fari da rashin ruwan sama ba zai halakar da wannan al'umma gaba ɗaya ba kamar yadda ya halakar da wasu insha Allah za a samu ruwa ko an sha wahala za a samu ruwa kuma ba za a mutu da yunwa ba dan annabi ya roƙa mana kuma wallahi Allah ya karba kai ne yanzu kake cikin yunwa fa kai ne yanzu abinci yake matsala a gare ka ina so ku bincika ku gani a duniya ƙasashen da suke da matsalar abinci da wanda ba su da matsalar abinci wanne suka fi yawa waɗanda ba su da matsalar abinci sun tsallake mushkilar abinci ka basu dai akwai wasu matsaloli amma abinci wannan wani abu ne an gama da shi da yawa a cikin ƙasashen nan da afirka da ƙasashen turawa da na larabawa abinci ba damuwarsu ba ne shi sa ma za ka ji an ce ai ana yunwa a ƙasa kaza ana kai taimako ana yunwa a ƙasa kaza sai wani yaƙi ya faru ko na matsala sai kuma irin ƙasashenmu nan najeriya mu kam gaskiya ba mu fi ƙarfin abinci ba saboda me wato saboda wata manufa da gangan akan yin wutar da mu saboda a sarrafa mu yanda ake so idan baka fahimta ba duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da rago mai shegen fada ba cewa ne kai ba amma ba shi da yunwa ka gani zai maka da'a nutsuwa zai sosai da ka kawo masa abinci yau ka kawo gobe ka kawo da'a zai so duk lokacin da mutane kake so su yi maka da'a ka sarrafa su yadda ka ga dama in ga dama ka ce su yi gabar in ga dama ka ce su yi kudu in ga dama su ce kaza to kan yi wutar da su a samu hanyar da za a za wato za a jefa mutane cikin mugun talauci bukata to shine da an watsa muku za ku yi warwasu kwano ɗaya na gero ko na dawa aka kulle a leda wani ya bi a mota yana bi yana jefarwa a hanya da gudu za a rinka bin sa ana birgima a cikin Kano ba wai wani kauye ba ana daukan wannan kwano ɗaya saboda me muna cikin yunwa in ko ba a yadda ba mu hada kuɗi mu gwada mu sai buhun gero biyu mu gwada mu gani mu sa wani a mota ya rinka jefar da shi a hanya yana ka sha mamaki motar da gudu za a bi ta a karba gero gero gero suturar da mutum zai sa wallahi sai kai da gaske wallahi wasu suna cikin matsalar ta so yunwa wani dalili ne da zai sa dan adam yayi da'a ke sa kake ji ana cewa an ba su kuɗi sun yi zabe an ba shi dubu ɗaya yayi zabe saboda ya fito bai da abin da zai ci daman an yi wutar da shi so bai da abin da zai ci wani ya ba shi kwan naira ɗari biyar da zai je sai shinkafa ko masarar da zai ci ya gwammace gwanda ya karbi wannan ɗari biyar ya dangwala wanda zai dangwala duk tsiyar da zai masa a wannan ranar da shi yana gani ya kubuta amma da agoshe yake ma bi zai yi ba to muna fata Allah ya raba mu da yunwa Allah ya bamu abin da za mu yi amma kullum mun fita ko mu ce aka je gida bayan sai a ce ya tafi neman abinci wallahi saboda gaba buge-bugen ka gaba ɗaya abin da zai kare hankalinka baya kwanciya sai ka zuba wa sto ɗinka abinci ka tabbatar a watan nan baka da matsala to na gaya maka wasu wannan ba shi ne a gaban su ba wallahi ba shi ne a gaban su ba wallahi mala akwai kasashen da suna nan wannan sadakatul fitri da kike gani ba wai babu wai fukara babu talakawa ba akwai talakawa amma wallahi sadakatul fitri sadakatul fitri da kake gani wallahi tallahi sai ka nemi mai karba ka rasa sai dai kungiyoyi na addini ake kaiwa da suke tarawa su kuma suna bi su tattaro list din talakawa suna bi suna raba musu amma wallahi a titi ka zo wallahi ba wanda zai karba kuma abinci din da kake gani almajiri zai zo ya zauna yana jiran abinci akwai inda ba su da almajiri duk abincin an ce an rage zubar da shi yake wannan kasashen suna da yawa a duniya magana ma wai mutum ya ci abinci a hotel ya rage a bawa wani babu ma ba yayi ba sa yi sai mutum ya zo ya kashe abincin dubu ashirin dubu kaza kaga bai fi kwatan sai ci ba da naman da komai haka za a tattara a leda kawai a nade a ji a zubar da shi wallahi malam ko ma'aikacin wurin ba zai dauka ya ci ba ko mai shara a bakin titi ya fi karfin ya ci wannan abincin saboda me an wadatar da su kuma an musu tsarin da in mai kuɗi ne kai ga standard ɗinka a wajen abinci idan mai kuɗi ne kai ga standard ɗinka a wajen zama idan abin hawa ne ga standard ɗinka shi ma kuma talaka an yi masa nasa yanzu bari buga muku misali kamar ka ɗauki ƙasar masar afirka ce ƙasar larabawa ce mun fi su arziki na man fetur mun fi su wallahi amma wallahi sun fi mu jin daɗi akwai masu kuɗi na inna naha kuma ƙasar ta ginu birnantaka dai a birni a duniya dole a sata a ciki kuma akwai talakawa a cikinsu amma wallahi ba za su kwana da yunwa ba ba a musu ruwan sama amma suna da ruwa da ya kewaye kasar gabaki ɗaya noma da suke yi sai dai su fitar kasashen waje noma kurum wurin zama kuma kowa daidai gurgudansa iya abin da Allah ya hore masa yana da irin nasa haka motoci sai ga tsohuwar mota kaga mutum a ciki iya abin da ya iya kenan amma za a kula da shi za a zai je sai mai zai komai da komai ya rayuwa ba za a ce da shi wannan ta tsufa an yi soya an daina hawanta ba a'a talaka ne ya hawan wannan sai kasar gaba ɗaya suka yi wayar ɗinta jirgin ƙasa arkhas haja shine abin da fi komai arha kuma ba gosulo duk hanya da ka sani duk gosulanta za su iya farke karkashinta su sa mata jirgin ƙasa ya yi ta gudu yana wuce unguwa unguwa tasha tasha sai ka bada naira biyu jinai biyu jinai uku kamar naira biyu naira uku naira biyar naira goma ka je unguwar da sai ka yi kusan awa kana tafiya so cika ake yi duk talaka wanda yake bayi da hali sai shiga kai kai har mai hali da yake sauri ya je wuri sai shiga jirgin ƙasa mala a cikin unguwanni za ga jirgin ƙasa yana zagaya cikin unguwanni sun ta unguwannin sun yi musu hanya don a sauƙaƙa wa talakawa mai shara a bakin titi yana cikin sharansa akwai hotel ɗin da zai je sai abinci mai kyau shinkafa da miya da nama amma irin nasa na talaka akwai na mai kuɗi kuma shi ma so shi yasa zaka ko a hoto aka nuna zaka su bulbul jajaye ko da ba su da riga mai kyau amma akwai yunwa ba yunwa akwai koshi wannan tufa din da kake ganin afal din da muke zuwa muna sayan ta 250 300 ga ta a banza sai ka cika cika gullar da ita ma leda ba in ka je ka bayar ka je ka bada kamar kamar dan kudin da bai wuce naira 50 ba naira 100 naira kaza misalin mu anan a wajen mu wallahi sai an kusa cika maka leda ba ka je ka ci iyacin ka aya ba ko yanda ka san kera ta mutun yake yi haka za ka su tafka tafka kyawawa lafiyayyu malam duk kayan ganyayyaki da kayan marmarin nan su irin wannan me ake ce da shi wannan inab din nan malam ga su plenty kowane talaka in ya ci abinci zai sha lemo zai ci ayaba zai zai ci tufa da sauran abubuwa duk talaucinka kala kala ga suna suna da shi plenty amma fa mun fi su arziki mun fi su arziki mun fi su gafiyoyi da beraye kun ji ko annabi ya ce kada Allah halakar da mu da yunwa to shugabanninmu ya kamata su taimaka mana samun wani abinci da hanyar da za a taimaki talaka ya samu abincin da zai ci a taimaki masu noma su yi noma a samar da abinci yalwatacce a ce wai dan najeriya wai sai ya je nigeria ɗauko wai makaroni ya shigo da shi wai ya fara dan najeriya makaroni a nijar ya fi najeriya raha fi sabilillah taliya dan Najeriya wai wai sai ya je sai ya je taliya wai taliya wai a daura ta fi Kano arha makaroni a daura saboda daura tana kusa da Niger yanzu dan Niger fa yanda zai zauna ici nama kansa tsaye wallahi kai baka isa ka ce ba dan mu ana gayyata mu wa'azi muna muna ganin irin ni'imar da suke ciki wallahi wallahi tallahi malam sai su wallahi nama duk inda ka ji zaga nama ce zagan su kacci lafiyayyu nama yanzu yanzu da mama ya kano ba kawai kawai babban faranti za a baje rago kawai a yi ta ci kawai nama muko ya ka gani wallahi tallahi malam nijar nan ba nijar barin ba wani labari kakwai dariya kwanakin baya can na ɗanyen yan tafiya kamar aka gayyace ni wazi kamaru kwarai da gaske wallahi malam kauyen da na shiga da jirgin kasa na tafi na shiga inda suka gayyace ni wani kauye ne je malam kwalta babu amma akwai jama'a a garin albarkacin wannan karatun da ake ake nunawa suka gayyace ni ne murna malam maza da mata da me du aka fito malam aka hadu to ba shi bane nayi wa'azi na gama muka je gida malam wanda ya bani masauki malam bujimi guda yanka mu bujimi na faɗa zan daɗe maimaitawa ya karrama ni mutumin nan suka ce malam kaga wannan mutumin musulun ka ce wallahi malam zuwa ya gona sai je ɗauko bujimi lafiya ya ce aka ce ya yi yawa duka gudu kuma kwana biyu zan yi bujimin nan ya buge min aka yanka shi malam malam malam aka kawo gashi na tafi ba yan agaji wallahi tallahi malam na gana nan kuma bayan wannan fa ga kifi a ruwa malam kifayen su malam rafka rafka ga kifi an ta kwantar da shi an kwantar aka ce din naka ne wannan ce wayo Allah na ci na ci na ci na ci malam ba abin ne guduri ba wallahi tallahi ba ina gani na ta wani wani ce kaga wadata amma nan sai a zo a zage shi a dan kamure ne kaza kaza wallahi sun fi mu jin daɗi na rantse da Allah abincin da suke ci wallahi ba ma ci ku daina yaudarar kanku muna buƙatar gyara a ƙasar nan abu na biyu ka san an zo bayanin abinci dole a faɗaɗa bayani ku yi haƙuri abu na biyu yace ya Allah kada ka sa abokanan gaba su yi rinjaye akan al'umma ta su halakar da ita gaba daya kada Allah ya sa a zo lokacin da abokanan gaba za su danne mu su halakar da mu gaba daya Allah ya ce na amsa sai ce to ya ubangiji ina roƙonka abu na uku kada ka rarraba kan al'ummata kuma kada ka sa su yi fada a tsakaninsu sai Allah ya ce ban karɓi wannan ba haka kawai haza wassalam annabi ya ce ya gode ya juya kenan lalle a samu rarrabuwar kai tsakaninmu kuma lalle a samu fada a tsakaninmu wannan kam in an tambaye ka menene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya ce Allah ya masa Allah ya ce a wannan shine kuma akwai hikima ilahiya a ciki akwai riwayoyi masu tarin yawa da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallar walha din da yawa kamar yadda malamai suke ta kawo ibnu qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad akwai riwayar jubair bin mut'im daga baban sa yace ya ga manzon Allah yana sallar walha imam al-hakim ya ruwaito jabir dan abdullahi yace ya ga manzon Allah yana sallar walha kenan dai a takaice manzon Allah yana sallar walha amma wata kila su waɗanda suke faɗa ba su ga yana yi ba ba su gani ba ne kuma a ka'ida usuli almusbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da zance shi ake tabbatarwa akan wanda ya kore ai na ga mala abubakar ya zo masallaci karatu sai wani zai ce a bai zo ba a nan gurin a cikin su waye ya kawo ilimi wanda ya ce ya gan shi na ga malam abubakar ya zo karatu sai wani ya ce kai bai zo ba a nan a ka'ida ta ilimi wanda ya ce ya zo din shi za ka karba don shi ya kawo maka abu sabo ya kawo maka information wancan to bai gan shi ba ne kuma ba karya yi ba ban gan shi ba so bai zo ba to wani kuma ya gan shi ka isa ka ce bai zo ba to shi yasa su ma waɗanda suka ce ba su ga annabi yana yi ba ba wanda ya buɗe baki ya ce kada wanda ya salla walaha kuma na da aishan ta ce ban gani ba amma ina yi ina fatan muna fahimta to salla walaha sunna ce mai kyau wanda ya kamata mu kula da ita sannan kuma ana yin raka'a biyu mafi karanci raka'a hudu raka'a tsaki raka'a biyar raka'a shida shi ma tsaka tsaki raka'a takwas mafi ingancin riwaya iya raka'a takwas aka tsaya amma an samu wasu ruwayoyin har rakoyi goma sha biyu so yana da kyau mu lazimci wannan sallah walaha dan kuwa tana ƙara mutum hasken fuska a gaban Allah tabaraka wa ta'ala bari mu dakata anan insha Allah abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya ce da Allah a jan hankalin mutane dangane da wata ɗabi'a da suke da shi na yin wato haɗe kabbar harma tare da rukoyi kawai mutum ya zo yana bin sallah zai bi sallah ya tarar liman ya harko kawai sai Allahu akbar sai tafi kawai kaga kuma abuwa ne guda biyu akwai kabbar harama akwai kabbar ruku'i su gaskiya kuskure ne kuma mutane da yawa suna aikata haka idan ka zo za ka bi liman kada gaggawa ta ɗauki hankalinka a'a ka yi kabbarar harama a tsaye sannan sai ka ƙara Allahu akbar tarkoyi Allahu akbar Allahu akbar ba wai ka haɗe su gaba ɗaya ba kuskure ne haɗewa tunda kuka barbari ne guda biyu ya kamata a kula ya ce yana neman yan uwansu taimaka musu da addu'a ɗaliban wannan masallaci majalisi bisa wata bukata da yake nema a wajen ubangiji Allah biya mana gaba ɗaya kai ma Allah biya maka wani shi mala Allah ƙara nisan kwana ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwa gaba ɗaya akan ɗan uwana da aka yi kidnafin ɗinsa daren jiya a Zamfara state na gode Allah mai da malam gida lafiya ɗan uwanmu ne da muke tare shi a nan ɗan uwansa jiya aka yi kidnafin ɗinsa so muna yi addu'a Allah ya fitar da shi Allah ya tsare masa rayuwarsa da mutuncinsa masu yi kuma Allah ya tona asirinsu masu shiryewa a cikinsu Allah ya shirye da su wanda ba za shirye ba Allah ya yi mana maganinsu masu ɗaukan nauyin sawa a yi su ma Allah ya tona asirinsu kada Allah ya biya musu bukatunsu ɗazu ma mun zo karatu wannan waya gaya mun a cikin ɗalibansa akwai wani bawan Allah ɗan sanda ne a nan banfai yake aka ɗan tura su zamfara satin nan da ya wuce don samar da dai gudunmawa da tallafi ga mutanen ƙauyukan da suke cikin halin da suke ci ya ce wallahi shekarun jiya wasu mutane 'yan ta'adda ba a san suwaye ba suka je suka tarar da ƙauyen gabaki ɗaya suka kewaye suka binka mai wuta ba wanda ya fito ƙauye guda suka ƙone da dabbobin da mutanen da kajinsu da koma ko kawai sai suka zama ashis toka kawai to kuma bawan Allah ne dan sanda ne yana da iyali har ya bugun waya ce jibi zai dawo yaya goma sha bakwai suna ta kuka su ga gawar ma ba su ganta ba nan zamfara aka yi wannan abin duka duka awa ɗaya da rabi awa uku kaje inda aka yi wato mutanen zamfara nan ina gaya ma fa ko mutanen maiduguri in ba sa'a aka yi ba fa in aka haɗa barnar da ake musu ba abin ya wuce hankali wallahi wato wasu 'yan ta'adda ne malam suka yi gungu a wannan kewayen ko da wace manufa Allahu alam kashe mutane ake kurin a zamfaran nan ƙauyukan zamfaran nan ba sa shigowa da yawa fa wasu abubuwan ba a faɗan su a kafafen yada labarai dan abin yayi yawan da ma yau an faɗa gobe an faɗa sannan kuma akwai tada hankali so kurin sai wanda bala'in ya same shi ne zaka je akwai inda wallahi ba a iya shiga kuma abun mamaki malam mutanen nan suna nan suna cikin dajikan nan kwanan nan ma wasu sun fito su ma a Sokoto a Sokoto da makamansu da baburansu da bindigoginsu amma abin mamaki wallahi duk cikinsu ba ɗan najeriya ko ɗaya ba sa ma jin hausa wani ne da yake ɗan maganar yana yin larabci haka yana ɗan sa hausa hausa haka ɗauko su aka yi haya kawai yan cadi cadi yan mali mali ka kasa gane haka ga sunan ba sa ma jin hausa amma an ba su makamai da bindigogi da hartasai da babura suna nan a wani daji a sokoto suna ta kashe mutane suna zuwa suna karban kuɗi a hannun mutane wasu suna karban zakar dole inda ba su kashe ba wai suna kafa gwamnati kuma abin tausayi don ka gane abin shirya shi aka yi sai su rinka kiran musulunci su za su yi jihadi su za su yi kaza laƙana musu aka yi don a shafa wa musulmi kashin kaza a ce ai jihadi suke ai kaza suke to in haka ne me yasa ba za mu ga 'yan najeriya 'yan uwanmu ba a ya kamata mu gansu duk ɗan najeriya 'yan ɗan kudu ne za mu gane shi ɗan arewa ne za mu gane shi in ba haushe ne za mu gane in ba fulatani ne za mu gane shi amma wasu mutane ne na daban wallahi malam irin halittar su ma ba irin namu bane ba kuma sun zo suna kuma a Najeriya haka za a dauka a CNN a yada a dauka a BBC a yada a ce yan Najeriya suna kaza kuma wallahi tallahi ina ga muku kwangilar su ake dakowa su zo su tada hankalin mutane su kashe wanda su ga dama dan biyan wata bukata saboda kullum idan hankalin mutane ya tashi ana barna ana kisan kai wasu kuma nan suke cin abinci daga gani wani da aka yi fasin ya gani ya ce tsinannu waɗanda wallahi ba 'yan najeriya ba ne kana ganin su larabci larabci wani yare yare haka wani caji caji wani mali mali wani yan haka kuma a najeriya a sokoto sun dinkaro kuma sai abin da allah yi Allah sauki Allah kiyaye mu Allah Allah Allah kada ka kama mu abin da wawaye mu suke yi so sai a musu addu'a waɗanda suke mutuwa a wannan wuri Allah ya tsare su Allah ya tsare su malam dan Allah a jawo hankalin yan uwa masu daga waya a lokacin da ake yin karatu saboda suna ɗaukar hankalin mutane baya cikin ladabi baya cikin sanin ya kamata ana karanta Allah ya ce annabi ya ce wani ya ɗauki waya mutum zai iya sa wayarsa a silence in an kira shi sai ya ɗauka sai ya fita waje sai ya karɓi wayarsa shikenan dukan mu muna da wayoyin nan kowa yana son ya magana nan amma da yanzu mun bawa Allah wannan lokacin so in larura ta sa zai iya yiwa larura ta sa kira mutum a asibiti ne a wani abu ne amma mutum ya tashi a tsakiyar mutane yana ɗaukan waya yana magana babu sirri a ciki sannan babu ladabi a ciki kuma duk wanda ya ga wani ya irin wannan sai a faɗakar da shi ta hanyar da ta dace wataƙila rabkana ya yi Allah gyara mana akram kallahu akwai ɗalibar wannan makarantar wannan majalisi a ɗalibin wannan makaranta yana bukata a sashi addu'a to Allah biya masa bukatarsa ya faɗi sunansa ba sai faɗi sunan shi ba Na'am. So wanda aka aiko kuma ayi addu'a satin can da ya wuce dan uwa ana sanar da ku cewa ba ya bata wanda aka zo gida aka yi mai sallama. To ana shaida wa 'yan uwa cewa an gan shi Allah ya bayyana shi. To alhamdulillah mun gode Allah. Daman nan son ji labarin ya aka yi. Wannan yake cewa malam ina maka fatan alkhairi da fatan gamawa lafiya amin. Malam akwai ɗaliban wannan makaranta biyu wannan majalisi ɗalibai guda biyu mace ɗaya namiji ɗaya an ɗaura musu aure muna roƙon malam da a sa su a cikin addu'a Allah ya ba su zaman lafiya to muna muku addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa alheri a cikin wannan aure barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair tace kuma da Allah malam kai jan hankali dangane da iyayen yara da suke amfani da 'ya'yan mata da Allah ya ba su suna karɓan kuɗin mutane akan za su ba su aurensu kuma daga baya sai su hana su kuma sun mayar da hakan tamkar sana'a Allah mai da malam gida lafiya ma'ana wannan ana magana ne ga waɗanda za su zo idan Allah ya ba su 'ya'ya mata suna amfani da su a karɓi kuɗin wancan a karɓi kuɗin wancan a karɓi kuɗin wancan daga baya kuma put sai ka ji an bawa wancan ina kudinka daga kai ba labari haramun ne wannan zalunci ne cin amana ne kar ku yadda ku karbi naira ɗayan wani na farko dai karban naira ɗayan ma daman ba a ce a karba ba al'ada ce dai kawai so bai kamata kuna tara kuɗin mutane ku karbi na wancan ku karbi na wancan sannan kuma ku je ku ba wani ba a halin da kuɗi suke da wahala a irin wannan yanayi su gaskiya ba daidai bane cin amana ne kuma irin wannan sai ga auren ba zai albarka ba da waɗanda kuma suke barin yan matan su balaga su riƙa su zama fitina a cikin unguwa an ki aurar da su saboda ana buri wancan ya zo ya dan ba da kuɗi ana samu tana kwalliya tana fita wancan ya mata ɗinkin sallah wancan ya yi wa uwarta ɗinkin sallah wancan ya dan ba wa ubanta dubu sha biyar wancan ya alayya ya taimaki ubanta wato irin wannan abun suke amfani da shi suna ribatar mutane suna farautar su a bar yarinya ta kai munzalin a aure an kiyaye aure da ita ana kasuwanci da ita mun sha faɗa muna maimaita ita yarinya budurwa tana da lokacinta duk wanda Allah ya bashi ya mace ya yi ƙoƙarin ya sallame ta ya sarrafa ta ya nema mata miji ya kai ta gidan mijinta a lokacin da take da daraja da kima idan kuka bar su suka daɗe saboda burin duniya ko burin sai wani mai maiko ya zo za a zo lafil iri wa lafil nafiri babu babu tsuntsu ba tarko ba sama ba ƙasa a zo ba abinda ake nema a rasa kaga yarinya mai daraja mai mutunci amma shekaru ya mata yawa kaga sa'an babanta ne yake neman ta shi ma da ƙyar sai Allah laba ya je afka ta cikin mata uku ko ita ce ta hudu abin da ke faruwa kenan saboda lokacin da ta yi yarintarta matasa suke neman ta an ki aurar da ita saboda ana burin sai wani ya zo wani kuma ba san ina yake ba ga manema sun zo an ki a bayar ko an kafe da ra'ayin sai ta yi boko sai ta yi digiri sai ta yi kaza da sauransu to kuma ta zo ta yi digirin ta gama har ta yi masa digiri ma watakila babu mai neman to shekarunta sun daga kuma ga kannanta yanzu su suke tashi ba wanda zai waiwaice ta duk wanda ya zo neman mace mai karamin shekaru yake nema in dai budurwa ne ya fi son mai karamin shekaru galiban saboda rage fitina kuma kar ya auri wadda ta waye da yawa ta je ta yi masa wayewa a cikin gidansa irin wayewar zamani to da Allah iyaye ku taimaki 'ya'yanku ku ba su dama su yi aure in ma suna da yarinta da hayaki irin na budurci ku yi kokari ku sama musu hanya dan akwai yaran da zaka ga sun kai munzalin sai auren amma su wai ba isa ma a yi musu magana aure a gidansu ba kana mata magana ubanta ne zai mata magana sai ta gaya mai bakar magana ko uwarta ta yi mata magana wai me ya aure kuma yarinya ce za ce me mama me ya aure university zan tafi za ki je university akwai lakcarori ma mata university lakcara ce karewar university ta yi university ta yi dakta digiri an same ta lakcara ne ba miji akwai doktoci mata wallahi ba miji an ga bokon an ci bokon an yi amma wai a budurwa ce dokta ce amma lakcaran take ba ta da miji suna nan wallahi har profesoshi akwai wallahi mijin nan dai ina gaya miki yafi komai muhimmanci ki mai da hankali gwanda ma ku yi auren ku kuna cikin auren ku ku yi auren ku kuna cikin makarantar ku ku yi makarantar ku kuna cikin auren ku wannan abu ne mai kyau so muna daɗa ba wa ƴan uwa shawara galiban ana yin da na sani kirke yarinya ta samu manemi a ki mata aure saboda burin wani abu na gaba galiban ana yin da na sani kuma yanzu matan sun yi yawa sun yi yawa to ba daɗi yarka ka zo ka rage mata kima da daraja ka je ka kai ta inda ba yanda za ka yi wani wallahi kiransa aka yi kawai wani mutum ne babban mutum fa attajiri malam ga yayan nan duk ya turke su a gida ba ba ba mane mai su na farko dai ana jin tsoron a zo gidan saboda ana tunanin kuɗi za ka ji tsoron in ka je ka ɗauko yar wannan gidan ya za ka iya rike ta shine matsalar mabukatan akwai su amma kana lissafi ne yanzu in naje na auro yar alajuwa ne ya zan iya rike ta gidansu kullun AC gidansu kullun da wuta abinci kaza waye waye to kai kuma zaka zo ka samu dan akurki wataƙila ɗakin da zaka sa ta ma bai wuce toilet ɗin gidansu ba wallahi ka je ka kama dan gidanka a ɗorai ko ciranci ko na abu da sauran wallahi tallahi na rantsi da Allah ɗakin da zaka kama mata wallahi tallahi bai kai toilet ɗin gidansu ba tana gani tana cikin wannan ni'imar ka fito da ita daga nan ka zo ka dan karata nan dan kai ustaz kai ko wani abu to ba sa yadda to shi yasa ake wahala shi ma ustaz din ya fi so ya nemi yar uwa mai dan saukin sha'ani kaji wala ta hada baki suke wa insha Allah su ma sun gane masu dan nauyi nauyin sun gane suna karban talakawan duk da ba sa so amma bayan da yanayi ne yasa to shi yasa mai hankali sai abin nan wani kawai zuwa ya samu wani wani bawan Allah gan shi cikin yaransa ne kawai ya ce kai zo wayya aka yi baka aure mana har yanzu ya ce wallahi alaji abu nan ce to zo maza ga yata nan na baka ita ce Allah alaji ce ta kwarai kuwa ce maza ka shirya za a ga yanzu abin nan za a muku komai da komai malam ba yanda zai yi dole ya dauke ta ya bayar da ita to ba mai nema ga wadata ga arziki ga rufin asiri yana da shi amma wallahi ba mai nema kuma wallahi suna nan da yawa babu mai neman to ni wannan mutumin birge ne ya duba wani kawai cikin yaran sai ce kai ya ka ya lika ya lika masa ita kawai to ko ba komai dai a ce ya aure da ya sai ya ce wa sauran kuma an ku fitar da miji ba abinda zan muku kenan to me ya zafi amma fa ta yi duk abin da ake so ta yi lokacin kuma ya yi babu ka zo ka haɗa 'ya'yanka da matanka suna ta kishi yarinya budurwa tana jin haushin uwarta ni ba mata ta kura mu uwarta tana haila ita ma tana haila in ka zo sai dai su tattara kamar wasu surukanka 'ya'yanka ne niki-niki sai dai su tattara su je su ɓuya uban su ya dawo dole su ba wa wasu wuri ita ma ta dan shakata da mai gidanta me ya zafi ka tura ta tashi a wurin ta ka huta da Allah Allah ya rufa muku asiri ka ku tona kanku asiri su kuma ba muka kai su boys kwata ba yan mata yanzu ba za ka kai su boys kwata ba dole suna nan ciki gaban iyayensu mata amma kai kanka za su takura ma wannan ita ce gaskiya da ba a so a faɗa amma shine abin da yake faruwa so mu rufa kanmu asiri malam na da tambaya kamar haka maganar yin alkunuti bayan sallah suba ya ce a masallacin su kullum sai an yi mun faɗa mun yi bayani mun ce wannan bid'a ne wannan wanda ake bayan in an gama raka'a ta biyu ko bayan kafin rukuyi ko eh so ka daina yi ko ka samu masallacin da ba a yi ka je kai akwai takarda da aka wannan wanda ya tambaya dangane da ayatul ruqiyya da waye da sauransu an zo za a kawo su kuma na munonin tafiyan nan kuma da yin tafiyan na dawo sai daga ba ake tuna mun namanta amma dai wakilin abin dai gashi nan fatul bari sarkin lada ne komai da komai a hannun su yake yawa so an yi photocopy takardun sun kai adadi guda hamsin da spiral binding ko hamsin ko to tashin hankalin mu shine yan uwa ne suka bada taimako a photocopy a raba mutane ya za a ba mutane shine a sahu za a bi a ba na farko akwai maza akwai mata almuhim dai za a kawo za mu danka hukumar masallacin sai ta san yadda za ta bayar ita kuma ita ma hukumar ta ji tsoron Allah insha Allah wata ne ta aiko takardar da take cewa tana tunatarwa su an hada ayoyin rukiya ayoyin lalata sihiri ayoyin kaza da addu'o'i da suke ciki an yi spiral binding za a kawo dan mutane su je su rinka karantawa insha Allah za mu yi bayani kuma a takaice akan takardar in an kawo ta sati mai zuwa yau ya kamata ya kawo ta kuma ya dan shiga ya shiriri ta bai kawo ba yace yana so a taimaka masa da addu'a ba shi da lafiya mahaifinsa ba shi da lafiya Allah ba shi lafiya malam da Allah Allah ya kara maka lafiya amin wata yar uwa ta ce wai wata yar uwarsa ce ya gani yana so ashe akwai wanda aka yi masa alkawari wanda za a bashi ita shi kuma wai bai sani ba kawai da ya zo ya shiga ya fara magana da ita sai aka duba kusancinsa da yar uwar tasa aka manta wancan wanda shi aka yi wa alkawari kai sai aka zo aka hana shi aka bashi shine wai yanzu ya aiko wai idan ya shiga to ai ka riga ka shiga wai ya shiga aka yi da shi wai yana da laifi kwarai kwa da gaske idan sun yi rukuni da taqarubi haka malaman fiqh suka ce idan rakana wa taqaraba an gama shirye-shiryen komi wala Allah an sa lokacin aure ko ana jiran lokaci ya zo an ba shi ita an shaida wa iyaye kai kuma ka zo haramun kai kayi neman aure akan kuskure so ina baka shawara ka ba ta haƙuri ka ba su haƙuri ka bar wancan bawan Allah ko kuma ka je ka ba shi haƙuri ya yafe ma ya haƙura in zai iya amma lalle abin da kai ba daidai bane kuskure ne da Allah malam nawa ne adadin tasbihin da ake a cikin ruku'i da sujada gaskiya ba wani kayyadadden adadi kai tsaye amma dai wasu malaman fiqh suna cewa kada ya gaza uku amma ruwaito annabi yana yi bila adadin kada ya gaza ukun ijtihadi ne dan kada a bar mutane wani ya buga ɗaya ma ya ce ya isa amma ana ganin kamar da ukun dai zaka iya samun dan daidaito koya a hankali subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kana tuna ma'anar ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ba adadi kai dai ka samu nutsuwa ake so shine kawai ya ce yana yin uku ko biyar ba laifi ko bakwai ba laifi in kai haka yayi tunda ba kayyace ma kayyade ma adadi ba zan iya bin sallar wanda ya samu wasu rakawoyi da liman masbuki kenan zaka iya bi ya halatta ka bi masbuki sallah babu dalili karfa da ya hana ka bi masbuki sallah ya halatta ka bi shi in ya iya sallah yace yana neman addu'ar yan uwa akan wasu bukatunsa na alheri Allah ya biya mana gaba daya dukkan mu nan muna da bukatu masu yawa ya faɗo ta me ok mai sallafa lalla zai iya bin mai nafila ya kwarai ko da gaske mai farilla zai iya bin mai nafila mai nafila ma zai iya bin farilla kamar yadda muka sha yin bayani da dalilai tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa take cewa ita matar aure ce kuma su uku ne a wajen mai gidansu to amma matsalar ta ita shine yana neman ta ta inda Allah ya haramta ta ce ita kuma gaskiya ba ta so sai wai aka ce mata wai ba komai ta je ta yi tsarki ta ba shi dama idan ta yi tsarki ok auzubillah auzubillah auzubillah a'udhu billah to ta yi tsarki ta yi tsarki ku ji maganar ku ji fatawar da ake ba mutane a garin nan tunda yana neman ta ta dama amma na so in ga Allah ya sauwaƙe ta yi tsarki ruwan tsarkin sai ta bashi ya sha za ta mallake shi ta ce kuma gaskiya malam na yi haka ɗin la ilaha illallah ta yi tsarkin ta ba wa mijin ya sha ruwan tsarkin ta ce ina tunanin idan na yi haka zan ce masa ya daina nema na ta baya ɗin zai daina ta kuma bai daina ba wato ka lura kai ina da lahi wannan kwama cala ta isa ku yi mata uzuri ita ɗin bari mu ƙara tambayar shine abin yake damuna har na samu ciwon zuciya Allahu akbar na je asibiti aka ce zuciya ta ta gefe daya ta yi baki shine abin yake damuna nake ganin Allah ne ya jarrabe ni to malam yaya zan yi ka huta lafiya wato shi yasa malam zuwa matan nan zuwan su makaranta akwai amfani wallahi akwai amfani a ciki suna cikin wani irin wata duniya ce malam ta daban ku gode wa Allah ku wallahi da kuna da inda za ku je a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce a wayar muku da kai yanzu kaga wannan malam ita neman kubuta take ta fada wani halaka mijinta ne yake neman ta ta dubara ta baya inda Allah ya haramta to yaya za ta yi ya daina ta yi ta yi ya daina da ta je wurin wani sai ba ta fatawa cewa abin da za ta yi akwai abin da ake na mallakar miji duk abin da aka gaya masa sai ya yi shine ta je ta yi tsarki tsarki ku duba tsarki fa ruwan tsarki ta tari ruwan tsarkin ta je ta zuba masa ya sha to in wai mace ta yi haka daman suna faɗa su bokayen cewa in mace ta yi tsarki ta ba wa mijinta ya sha to ta gama mallake shi duk abin da ta ce ya yi zai wato shi yasa auren mace mara aƙida ko auren mace mara ilimi ko auren mace wacce take tana alaƙa da irin waɗannan mutane akwai haɗari wata ran bayan gida za a je a dama maka a baka ka ɗirke shi a cikin ɗumame kan baka sani ba wallahi a cikin ɗumame ya ilahi alamin Allahumma sur auratina shine amfanin addu'a da aka taje sai dan da niyyar in tayi wannan zai daina taje tayi din kuma tayi ta bashi ya sha din kuma har yanzu bai daina ba wancan abin da yake matan bai daina ba kuma ita din bata mallake shi ba shine abin yake damun ta ciwon zuciya ya kama ta Allah ya yafe miki Allah ya yafe miki Allah ya yafe miki ki je ki ta sallah ki ta karatun qur'ani ki ta sadaka ki ta zikiri ki ta tuba sannan lalle mai gidan nan naki ki gaya masa karara ba daidai ba ne kuskure ne kuma ki ƙaurace masa in bai daina ba idan magana ta yi tsamari kin ƙaurace masa zai iya zuwa watakila ya kai ki wajen iyayenki sai ki bayani idan abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa sai ki neme sauƙi miki dan kuwa bai halatta ki ci gaba da zama da shi akan haka yana neman ki da baya ba kuma su din ma da kuke gani in ka ga namiji yana da wannan wallahi je gurin wani buka ne ya bashi galiban shi na sha gaya muku ina maimaita muku a karatu sharrin malami boka a cikin unguwa ya faɗan fashi da makami shi ma yanzu haka ka tona wallahi wani lakanin aka bashi shi mutum ya je yana neman matarsa ta dubura wannan irin bala'i ne wannan luwaɗi kenan fa luwaɗi saboda biyan bukatarsa kuma wallahi ina gaya muku kun ji na muku rantsuwa da yawa akwai matan da haka ake musu wasu bayani ma ba sa iya yi da haka kaurin in ya zo ne mai tan kawai dole ta bashi dama kawai shekaru ake yi a hakan ake lalatar da su ba sa iya yin bayani ba sa iya yin bayani yanzu ya wannan al'umma da haka za ku tafi da iyalanku mutum ya zo yana neman matarsa ta gurin da Allah ya haramta ku kuma malamai bokaye abinda za ku yi kenan kuna ba mutane fatawa ta kasanta ku je ku sa mace ta yi tsarki ta ba wa mijinta ruwan tsarki Allah ya isan sa an cuce shi wannan mutumin to kuma ina gaya ma tun da ka ji an faɗa haka damun wani laƙani ne sananne haka ake yi kuma mace in gaya muku wani abu guda wallahi tallahi akan ta mallaki mijinta in ba aqida ne da tauhidi ne da ita ba ba abin da ba za ta yi ba wallahi ba abin da ba za ta yi ba har bayan gida suna sawa bayan gida a ce bayan gida wallahi sai su ɗauka su sa kuma a ji a ɗura maka ci baka sani ba wal iyadu billah so ki kwantar da hankalinki ki daina wani tunani ke wata karatun alkur'ani ki nemi Allah ya fi miki kuma insha Allah na san yan wannan suka ji wannan fatawa za su miki addu'a Allah ya fi miki kuma kin yi ijtihadi ne kokari kika yi wajen neman samun kubuta kika fada cikin halaka malamin da ya baki fatawa shi ya cuce ki ya zalunce ki amma muna fatan insha Allah Allah zai yafe miki kar ki ciwon zuciya ki hakuri ki je ki ci gaba da karatun Qur'ani da zikiri ki nemi mafita in ya zo shi ki ƙaurace masu ki ce ba ki yadda ba duk abin da za ku yi ku yi in magana ta kai ga manya manya sa sa baki a san yadda za a gyara ki gaya masa in dai aure na kake so ka yi na sunna to kai mu'amala da ni ta sunna in ko ba haka ba ka rabu da ni insha Allah Allah zai baki miji na kwarai ko ƴaƴanki nawa ne da izinin Allah ta'ala irin wannan musibu da suke da boma suke damun al'umma Allah ya yi mana su Allah ubangiji ya sa mana alheri a rayuwarmu ita kuma Allah ya yafe mata mu ma Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh